إله الأولين والآخرين الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد يقول العلماء عجبنا لثلاث يغفلون عن ثلاث فعجبنا لمن ابتلي بغم فكيف يغفل عن قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يقول الله تعالى وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ماذا قال الله بعد ذلك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وفيما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لم يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له وعجبنا لمن ابتلي بخوف فكيف يغفل عن قول حسبنا الله ونعم الوكيل قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس أي نعيم ابن مسعود الأشجعي إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل والله يقول بعد ذلك فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وعجبنا لمن ابتلي بضر فكيف يغفل عن قول رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين قال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين قال الله تعالى بعد ذلك فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد muna sumawa da mika godiya ga Allah ta'ala kamar kullum muna ƙara gode mishi muna kuma ƙara tsarkake sunayensa masu tsarki muna roƙon Allah ta'ala yadda ya ba mu damar halarta haka Allah ta'ala ya kalle mu da kallon rahama ya gafarta mana zunubanmu baki ɗaya tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta abun sanmu abun koyinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabansa baki ɗaya bayan haka yan uwa masu girma hutubar mu ta yau tunatarwa ce game da wasu abubuwa guda uku da manya-manyan malaman addinin musulunci suka yi ittifaki a kai suke maganganu a kai yau da kullum kafin mu fassara hutuba akwai abubuwa guda uku kamar haka abu na farko ana sanar da jama'a akwai janaza da za a yi da karfe ɗaya na imam sa'idu masallaci a limamin masallaci na biyu na izala Allah ta'ala ya mishi rasuwa kuma za a yi janaza karfe ɗaya insha Allah ta'ala abu na biyu yanzu lokaci ne na girbi da yawa manoma suna ta kwashe amfanin gonakansu akwai buƙatar a yi ta tunatar da 'yan uwa manoma su fitar da zakka su fitar da zakkar kayan gona da suka yi akwai da yawa yanzu da suke ƙoƙarin ɓoye zakkar kayan noma wai saboda irin hali da ake ciki na kunci hali da ake ciki na matsi sai suke ganin to wai zakka a wannan karon ta faɗi a kansu wai babu zakka wannan ba gaskiya ba ne a fitar da zakka kuma ko wani abun tsoro kamar suna ƙara jefa mu ne cikin matsi da irin tsanani da ake ciki saboda hana zakka da suke yi a wa allah duk abin da allah ta'ala ya baka damar nomawa ka samu amfaninsa ka fitar da zakka kada abin ya ruɗe ka kada ka ji tsoron ba da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ka bayar muna kira da babban murya duk wanda ya yi noma ya samu amfanin nomar na gonar abin ya kai nisabi to ya ji tsoron Allah ya fitar da zakka abu na uku makiyaya su kuma su kiyaye dabbobinsu daga barnar da suke yi ma manoma yanzu abin ya yi muni ma abin ya yi muni shekaran jiya jiya wani dan uwa ake ba mu labarin shi ya doge ya dage ya yi noma na gasken gaske noman shinkafa ya ishe ka cewa da gaske yake yi iri kawai da ya shuka na shinkafa an shuka buhu biyar na iri buhu biyar ana ta murna ana ta farin ciki abu ya yi kyau ai ranar da suka tafi maganar shiri a zo a yi girbi sai ga fili kawai babu komai dabbobi cikin dare sun zo sun cinye baki daya buhu biyar na iri wani ɗan uwa shi kuma na kusa tunda ana cikin tsanani da matsi ya yi ƙoƙari ya nemi miliyan biyu ya ce bana da shi za a yi noma miliyan biyu ya yi duk abin da zai yi da miliyan biyu din nan ya tanaji komai ya yi noma da kyau ai shi ma wai aka ce ya je ya ga amfanin nomar aka ce a zo a yi girbi ya ce ku bari sai ranar asabar za mu zo mu yi ne in ya kama mu kwana lahadi sai mu ɗebe amfanin gonanmu ashe dai Allah da ikonsa asabar da suka zo sai ga shi babu komi sai fili to akwai irinsu irinsu da yawan gaske wai abin ma kamar keta makiyayi sai ya tura dabbobinsa cikin gonar sai su cinye dukkan amfanin gonar saboda Allah wannan ba ƙara jawo mana masifa da bala'i ba ne su manoman da yawa sun ibada zakka kamar dai suna tsokanar Allah ta'ala su kuma makiyaya sai su tura dabbobi su je su yi zalunci ta yaya abun ma zai yi albarka ta ci haram dabbobinka ka tura su sun ci haram don allah a kiyaye za mu so a ce a yi hutubobi manya-manya akan waɗannan nukuta guda biyu abu na ƙarshe akwai halin da ake ciki yanzu na maganar matsi mutane suna ta faɗin maganganu da ma ba su dace ba wasu su yi ta maganganu akan abin da ya shafi cire tallafi har yanzu wasu suna magana akan cire tallafin nan wasu suna maganganu akan talauci da suke ciki da kunci na rashi a yau in ka lura da jama'a kashi kusan 60 yanzu sun daina murmushi za ka ga babu walwala a fuskarsu sai fushi da bacin rai in ka samu mutum a gidan shi da iyalansa kullum daka tsawa abinda bai kai ya yi fada ba sai ya yi fada in a ofis ne abinda bai kai ya daka tsawa ba sai ya daka tsawa mutane a hanya wani kamishi sallama ma ya ki amsawa ba zai ma wani kuma ba zai ma maka sallamar ba kai kam in kai shi ba zai amsa ba da yawa kuma ka haɗu da mutane sun koma su ma suna ƙoƙarin yin fuskar shanu fuskar shanu wannan bai dace ba ni abin da nake gani ni kam a fahimta ta wala Allah wannan tsanani da masifa da bala'i duka sun zo ƙarshe idan abu ya yi tsanani ya yi tsanani ya yi tsanani to ledar Allah ta'ala sauƙi kenan na tafi ai ni mun sha jin yan uwa suna faɗin ba a taɓa tsananin rayuwa tun da muke ba kamar irin wannan karo da yawa suna faɗin haka to kaga tun da tsananin ya kai ƙarshe to da yardar Allah ta'ala sauƙi na nan tafi kuma na taɓa faɗi irin halin da ƙasan nan ke ciki wallahi abun fa sai addu'a wallahi duk inda kake tunanin in aka yi abu kaza aka yi kaza aka yi kaza kasar za ta saitu sai kaga abun yana nema ya gagara akwai wani abun da ma kai kai da ma ba filinka ba ba bigiranka ba ne za ka ga kamar idan aka yi kaza aka yi kaza shikenan amma sai Allah ya toshe basirar waɗanda suke wurin sai a ƙin abin yanzu dai ka duba ka duba ka gani ana cewar babban dalilin tsananin halin da muke ciki a yau duka dai maganar man nan ne kuma abin da ya kawo wahalar man nan duka dai akan matatun mai ne da muke da su guda hudu matatun mai waɗannan matatun mai guda hudu da muke da su tun tun tun tun tuni fa aka yi su ina gani na ƙarshe yanzu kusan an yi shi da shekara arba'in har yanzu ba a sake yin wani ba kuma tun shekara arba'in din nan yanzu shi ne ake maganar a gyara abu ya gagara muna da matatu guda biyu a port harcourt na ɗaya an yi shi tun alif 965 na ɗaya sannan na biyun aka yi shi alif 978 to sai matatar ware an gina wannan matatar alif 978 sai matatar mai da muke da shi a kaduna wanda an yi alif 900 shi kuma da 80 shi ne ma na ƙarshe to ko na kaduna yanzu wajen shekara shekara nawa kenan 1980 zuwa yanzu 2023 shekara a wajen 40 na shekara 40 amma za ka yi mamakin gyara waɗannan matatun mai ya gagare mu ba ba a yi sabbi ba ba ba gina wasu ba waɗannan guda hudun a gyara su mu koma kamar yadda muke da abu ya gagara kai ma ka san abun nan ba haka kawai ba ne ba ordinary ba ne akwai wani abu saboda haka abin ya fi ƙarfin kowa wallahi mafita kawai fafirru ilallah a koma ga Allah ta'ala a yi ta'addu'a amma maganar zage-zage maganar tsinuwa duk ba za su kai mu ko'ina ba malam babba yana ce najeriya sai wa sai Allah najeriya sai Allah saboda haka a koma ga Allah ta'ala a yi ta'addu'a da yadda Allah ta'ala abin ya zo ƙarshe tsananin ya kai tsanani idan tsanani ya kai tsanani abinda ake sa rai kuma sauki zai zo fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra sayaj'al Allahu ba'da usrin yusra muna fatan nan gaba kaɗan Allah ta'ala zai kawo mana sauƙi yan uwa masu girma hutubar mu ta yau kamar yadda na ce malamai na addini ɓangarori daban-daban suna cewa muna mamakin wasu nau'i nau'i na mutane uku bala'i daban-daban kala uku su same su sannan kuma su gafala su yi rauni su kasa kiyaye abubuwa guda uku mutane uku kalan mutane guda uku wasu masifu na bala'i uku su same su daban-daban amma kuma su gafala su yi rauni su kasa kiyaye wasu abubuwa guda uku suka ce na farko muna mamakin mutumin da Allah ta'ala zai jarabce shi da gam al-gam kai ma ka ji gam akwai tashin hankali a ciki bakin ciki bakin ciki duk da malamai sukan yi kokari su kasa bakin ciki gida uku akwai algram akwai alham akwai alhazin huzun algram wannan sukan ce bakin ciki na yanzu mutum ya yi ta samun bakin ciki da bacin rai yanzu haka yana ciki alham bakin ciki game da abin da ya wuce can baya mutum ya tuna sai ya ta bacin rai ya ta bakin ciki akan abin da ya wuce alhuzn kadda na haƙe su alhuzn bakin ciki game da abin da ke tafe mustaqbal algham lil hadir wal ham lil madi wal huzn lil mustaqbal to bakin ciki suka ce muna mamakin mutumin da bakin ciki zai dame shi da ɓacin rai amma kuma ya gafala ya manta ya kasa kiyaye faɗin da yawan maimaita la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin suna mamakin haka sai suka kawo ayar ya Allah ta'ala Allah ta'ala yana cewa wazannuni da kuma ma'abucin kifi mai kifi annabi annabi yunus idhaba mughadiban lokacin da ya tafi yana mai fushi yana cike da bacin rai yayi fushi ya gudu ya bar mutanensa saboda ya yi ta wa'azi ya yi ta wa'azi sun ƙi su amsa sai ya yi fushi ya tafi ya bar su fazonna allah na ƙadira alaihi allah ta'ala ya ce yana zaton shi annabi yunus yana zaton mu su allah ba za mu ƙuƙunta masa ba to lokacin da ya tafi sai ya shiga jirgin ruwa babban jirgin ruwa abin da ya faru ya faru a cikin jirgin saboda haka sai aka jefa annabi yunus a cikin ruwa lokacin da aka jefa shi a cikin wannan ruwan fanada fi zulumati yana fadawa a cikin wannan ruwan aka ce cikin dare ne sai wani babban kifi ya haɗiye shi irin kifin nan da ake kira uh, whale mai w-h-a-l-e babban kifi wanda ake cewa a dukkan halittu masu rai na duniya babu abin da yake girma kamar wannan kifin hut alhut ba a samak ba ne wannan alhutu ne sai wannan kifin ya haɗe shi a cikin dare saboda haka ga duhun dare ga duhun cikin kifi sannan ga duhun cikin teku zulumat dubbai guda uku fanada sai annabi yunus ya yi addu'a a cikin cikin kifin nan fi zulumat a cikin waɗannan dufan guda uku Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin aka ce annabi Yunus ya dinga maimaita wannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya dinga maimaitawa wannan kifin sai ya ji kamar ana hura masa wuta a cikin cikinsa ya rasa inda zai sa kansa saboda haka kifin ya yi ƙoƙari ya bar ƙasan ruwa ya hauro tsakiyar ruwa ya rasa dai samun sakat haka ya hauro tudun ruwan duka dai babu sauki annabi yunus yana ta faɗin la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin haka kifin nan ya rasa inda zai sa kansa ƙarshe dai Allah ya masa ilhamar maza maza ya amayar da abin da ke cikin cikin sannan shine samun lafiyarsa saboda haka kifin ya ruga da gudu kuma bai tofar da shi a ko'ina ba da ya tofar da annabi yunus a ƙasan ruwa da kuma wata masifa ce da ya tofar da shi a tsakiyar ruwan da wata masifa ce da lokacin da ya hau tudun ruwan sai ya tafi can tsakiyar ruwan sai kuma ya amayar da shi nan ma annabi yunus yana cikin masifa to ta'athirin wannan addu'ar sai allah ta'ala ya yi wa wannan kifin ilhamar ya tafi da shi har gaba bakin ruwan sannan ya amayar da shi sai da ya tafi har bakin ruwa sannan ya amayar da shi to shine ayar take cewa wa zannuni id dhahaba mughadiban fa zanna allan naqdir alai fanada fi zulumat sai ya dinga addu'a a cikin waɗannan dubbai guda uku Allah ilaha illa ant yana cewa babu abun bautawa da gaskiya sai kai Allah subhanak tsarki ya tabbata gare ka ya Allah inni lallai ni ni dinnan kuntu min zalimi na kasance daga cikin azzalimai me Allah ta'ala ya ce bayan wannan me Allah ya ce fastajabna lahu kalli fa'un sababiyya yana gama wannan addu'ar Allah ta'ala ya ce kawai sai muka amsa masa yana gama addu'ar sai muka karba sai muka amsa masa fastajabna lahu sai muka amsa masa muka karba masa wannan jainahu minal gom kuma muka kubutar da shi muka tserar da shi daga wannan bakin cikin saboda me annabi yunus ya lizimci wannan zikiri na la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai Allah ya ce mana وكذلك ننجي المؤمنين yanda muka tserar da annabi Yunus a irin wannan masifa da bala'i saboda wannan addu'ar da yi Allah ya ce kamar haka duk wani musulmi duk wani mu'mini da ya shiga ɓacin rai da baƙin ciki idan yi addu'a da irin wannan addu'ar shi ma haka za mu tseratar da shi za mu kubutar da shi وكذلك ننجي المؤمنين wani abin sha'awa yan uwa masu girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan wannan akwai hadithin da Abu Dawud ya rawaito wannan hadithin daga Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu Allah ta'ala ya ƙara yarda da Abi Waqqas yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa'ad bin abi waqas ya ji manzon Allah yana magana game da wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani mutum musulmi ka ji da kyau ayar ta ce wa kadhalika nunjil mu'minina haka muke tseratar da mu'minai to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya ce sai mu'mini kadai a'a da musulmi da mu'mini duka Allah ya yi musu alkawarin matukar za su lizanci wannan addu'ar to Allah ta'ala zai kubutar da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu mutum musulmi daya da zai yi addu'a game da wani abu ko menene yayi addu'a da wannan addu'ar akan wannan al'amari face Allah ta'ala ya amsa masa ba mu'mini kadai ba har musulmi har musulmi yan uwa masu girma da wannan nake ba da shawara idan ka bi dukkan sauran littattafai musamman littattafan aqida sun yarda duk wanda yake da wata bukata musamman abin da ya shafi bacin rai da bakin ciki bacin rai da bakin ciki ya lizimci wannan addu'ar misali ya soma da gode wa Allah ya yabi Allah ya yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya yi addu'a da wannan addu'a idan ya gama ya sake gode wa Allah ya yabi Allah ya jinjina ma Allah ya yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tashi ka yi tafiyar ka ga abun mamaki kaga abun mamaki ko menene misali wani al'amari ya yi ƙarfi wani al'amari ya ƙi yiwuwa an yi an yi abin ya yiwu ya ƙi ka lizimta wa kanka misali yau ka gwada ka gani ka samu lokaci ka yi alwalla ka cika wannan alwallar ka yi sallah raka'a biyu da niyyar salatul haja wanda malaman fiƙi suke yawan magana a kai salatul haja kana idarwa ka gode wa Allah kamar ka karanta suratul fatiha ko ka karanta ayatul kursi kai ko ka haɗe su duka biyu wane mutum ka haɗa biyun nan ga fatiha ga ayatul kursi ai ka gama dukkan wani yabo kayi dukkan jinjina kayi sai ka kawo salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka gama ka yi ta faɗin la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ka faɗa sau saba'in ko ka faɗa sau ɗari kai ko ka faɗa yadda ka ga dama wallahi lokacin da ka gama faɗin da son samu dai ya zamo mara odd odd number ko saba'in ɗin ko ɗari ko dubu ko fiye da haka in ka gama ka sake rufewa da gode wa Allah da yabo da jinjina sannan ka yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga abun mamaki ka ga abun mamaki in uwa masu girma ina ganin dole mu tsaya a nan ganin lokaci ya tafi insha Allahu ta'ala wani lokaci ma ƙarasa waɗannan abubuwa guda uku da su malamai suke maganganu a kansu suna mamakin ta yaya waɗannan abubuwa guda uku za su sami mutum amma kuma ya gafala ya kau da kai ya yi rauni ya kasa kula da abubuwa guda uku daga cikin waɗannan guda uku ga guda ɗaya suna mamakin mutumin da baƙin ciki da ɓacin rai zai same shi zai dame shi amma ya gafala ya kasa kiyaye la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ta'ala ya ƙara shiryar da mu baki ɗaya Allah ta'ala ya karɓa mana ibadojinmu baki ɗaya Allah ta'ala ya sanya duk abubuwa da muke yi muna yi ne domin neman yardarsa mu yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم wanda ina ruwa wannan abubuwan daidai yake tafiya